نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا 24 ga watan al-muharram shekara 1800 hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine dace da tara ga watan bakwai shekara 2026 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hitbatun min at-tarikh ولفر الشيخ عثمان ابن محمد الخميس حفظه الله تعالى idan uwa basu manta ba muna cikin mabahafi na ƙarshe ne a cikin tarihin sayyidina Uthman dan Affan Allah ƙara masa yarda al-mabahasu sadis maqtal Uthmana ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi daidai gabar man katala Uthmana wane ne ya kashe sayyidina Uthman Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda malice ba'da an husira Usmanu tawaye sun kewaye sayyidina Uthman dan Affan tasawwaru alaihi albaita sai suka tsallaka katangar gidan sayyidina Usman shine tasawwaru daga asura daga asura ne ita ce katanga tasawwaru ai suka a bitta saman gidansa suka haura faqataluhu radiyallahu ta'ala anhu suka kashe shi yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wa huwa wadi'ul mushafi bayna yadayhi alhali sayyidina Uthman ya ajiye mushafi alƙur'ani gaba gare shi yana karantawa ƙila alhassan albasari an tambayi alhassan albasari ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai wa kan alhassan albasari mala ya ce shi ku alhassan albasari ya kasance ƙada asha tilkal fatra ya rayu a wannan lokaci lokacin da abin ya faru na wannan ta alhassan albasari yana nan a raye li'annahu min kibari tabi'ina saboda alhassan albasari yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yana ɗaya daga cikin manya masu shekaru daga cikin tabi'ai da sun halacci ko kuma sun ga da yawa daga cikin rayuwar manyan sahabbai an tambaye shi aka ce da shi a kana fi man qatala uthman ahadun min al-muhajirin aw al-ansar shin akwai muhajirai sahabbai ko lansarawa mutanen madina daga cikin sabon manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda suka kashe sayyidina Uthman shin akwai ɗaya daga cikin waɗannan faƙala sai alhassan albasiri ya ba da amsa ya ce kanu a'lajan min ahli misra ya ce a'a ai sun kasance wasu bara gurbi ne wasu lalatattu ne shine a alajan wasu lalatattu bara gurbi daga cikin mutanen misra hikimar tambayar cewa akwai sahabbai a ciki wa waɗanda suka kashe sayyidina usman mutanen kawai ne mutane ne da ba a irga su a cikin wasu mutanen kirki ballantana maka sa su a cikin masu daraja kamar sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam don yanzu misalin da zan bayar shine ne a ce sarkin kano an masa tawaye a cikin wanda suka yi wa sarkin kano tawaye sai a duba aka wasu manyan mutane daga cikin malamai daga cikin attajirai masu kuɗi daga cikin wasu manya-manyan 'yan boko masu mutunci da ake ganin girmansu ai duk wanda ga irin waɗannan simfi na mutane a cikin tawayen da aka yi wani shugaba sai ce to lalle wannan shugaba ba shi da kirki tun daga ga masu mutunci irin su wani sun shiga cikin yi masa tawaye a bincike shi ina fata an fahimta yan uwa to amma sai aka duba aka ga kawai wasu mutanen banza ne kawai wasu zauna gari banza ne wasu 'yan sara suka ne wasu 'yan daba ne kawai su ne suka je suka yi wa sarki tawaye ai kowa ya san wannan kawai abu ne shirme ne kawai ta da kayan baya ne kawai irin na marasa aikin yi ko wani ya tunzuro su ko wani ne ya ba su wani abu su je su wani al'amari to shi sa idan ka ce akwai sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na ɗaya daga cikin abin da 'yan shi'a rafida suke yadawa cewa hadda wasu daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe sayyidina Uthman daga cikin abin da suke yada suke yada wannan dan su nuna cewa ai sayyidina Uthman yayi zalunci ne yayi mulki na kama karya shi yasa hatta daga cikin sahabbai sai da aka samu wanda suke masa wanda suke masa me suke fito na fito da shi to shi yasa malamin ya kokari ya dauke wannan shubhar ya kore ta aka tambayi alhassan albasari cewa a cikin waɗanda suka kashe sayyidina Uthman akwai muhajirai ko ansarai wanda suka biyo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga garuruwan su ne muhajirai suka zo garin Madina ba ko ɗaya daga ciki akwai lansarawa waɗanda suka tarbe su suka taimaki addinin Allah da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ɗaya babu a ciki shine alhassan albasari ke cewa ai mutanen kawai ne kawai wasu lalatattu ne wasu bara gurbi ne daga cikin mutanen misira suka taho hasali ma kamar da muka bayani a baya dukkanin su wasu daga cikin an ƙauyuka ne suka yi gungu suka yi group suka taho don aiwatar da wannan mugun aikin nasu malai ce walakin nan ru'usa ma'rufatun wa hum sai dai jagorori su ne suka jagoran cikin sayyidina usman ma'rufatun sanannu ne duk an san su wahum su ne bari ku ji shugabannin nasu akwai kinanatu ibnu bishrin akwai wani mutum mai suna kinana dan bishir akwai rumanul yamani akwai wani mutum da ake kira ruman dan garin yaman akwai shakhsun wani mutum yuqalu lahu jabala wani mutum da ake ce masa jabalatu wa saudanu ibn humran haka nan akwai wani mutum da ake ce masa saudanu dan humran wa rajulun yulaqabu bil mautil aswadi sai wani mutum da shi kuma sunansa bakar mutuwa eh kamar kaji ai wannan yafi kama da sunan yan daba ko ko yan tauri haka to da irin su ne fa suka zo waɗannan da aka faɗa da Allah kaji sunan wani sahabi ko wani tabi'i ko wani mutumin kirki da ka sani babu to waɗannan fa su ne jagororin ina kuma na ƙasa-ƙasan sauran waɗanda 'yan inamu inamu muje ne kawai waɗannan su ne jagororin manya-manyan da ake gani an san su to su ne waɗannan mutul aswadi min bani sadus shi wannan almutul aswadin ya fito daga ƙabilar banu sadus waƙila wasu daga cikin malaman tarihi suka ce malik ibn al-ashtar an-nakhai akwai malik ibn al-ashtar an-nakhai مالتي هؤلاء كانوا من رؤوس الفتنة التي قامت على أثمان رضي الله تعالى عنه waɗannan su ne jagorori shugabannin wannan fitinar da suka tsayar da ita suka izata akan sayyidina Usman Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda amma man bashara qatlahu amma in kana so ka san wane ne yayi mubasharar kashe sayyidina Usman wane ne ya karfin hali ya je ya sa makami ya kashe sayyidina Uthman alaihi la'anatullah ko wane ne to wane ne wannan sai mal ya ce fal mashhur zancen da ya fi shahara a wajen malamai annahu rajulun misriyun yuqalu lahu jabalatu wani mutum ne dan garin misra ko dan kasar misra ana ce masa jabalatu daga cikin waɗannan jagorori da muka faɗa ai kun ji akwai mutum jabala din shine mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗebe masa albarkar da ya yi mubasharantar kashe sayyidina Usman. Malici an amrata binti arda'ata qalat an karɓo daga amra ‘yar gidan arda'a take cewa خرجت مع عائشة سنة سنة قتل عثمان إلى مكة تتي خرجت نابتا مع عائشة تارد أور مؤمنين عائشة الله كارمة يردا سنة قتل عثمان إلى مكة الشيكرة أكا كشي سيدنا عثمان ستي سمبت إزوا غرم مكة tunda na gaya muku wannan shekarar ta aikin hajji ce ko to mai wasu ma suna ɗaya daga cikin wanda suka je aikin hajji ta ce famar na bil madina sai muka wuce ta madina bayan sun dawo kenan za su iso gida ta ce fara'aina al-mushaf alladhi qutila wa huwa fi hijrihi sai muka ga mushafi wannan alqur'ani da ake sayyidina Usman ya ajiye shi a gaba yana tilawa yana karatun alqur'ani suka hauro suka kashe shi sai ta ce muka ga wannan mushafin da aka kashe shi yana kan cinyar sayyidina Uthman ta ce fakanat awwalu qatratin qatarat min damihi ala awwali hadhihi al-aya da ya fara diga da aka soke shi shine ya diga ne akan wannan ayar fadin Allah madaukakin sarki da yace fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad hitadaw وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala sukan da suka bi sayyidina Uthman na farko jininsa da ya tsartuwa sai ya ɗiga akan wannan ayar faɗin Allah maɗaukakin sarki fa'in amanu idan sun yi imani bi mithli ma amantum bihi da irin abin da kuka yi imani da shi ku sahabbai ina fata an gane kun ga sun zo kashe sayyidina Usman sai jinin sai daga akan ayar da Allah yake bansa shi da ƴan uwansa sahabbai Allah subhanahu wataala ce idan sun yi imani su waye duk sauran mutane idan za su yi imani da irin abin da sahabbai suka yi da shi wannan shi ke nuna maka cewa ashe duk irin aikin da zaka idan baka yi irin imanin sahabbai da irin aikin su ba babu ruwan Allah da shi ina fatan fahimta yan uwa da kyau haka Allah madaukakin sarki ya faɗa fa in amanu idan sun yi imani bi mithli ma amantum bihi da irin abin da ku sahabbai kuka yi imani da shi sai Allah ce faqadihi tadaw tabbas sun shirya su waɗanda suka yi imani irin imanin sahabbai to tabbas sun shirya sai Allah subhanahu wataala ce wa in tawallau in ko suka juya baya suka yin imani irin imanin ku ku sahabbai fa inna ma hum fi shiqaq lalle suna cikin sabani suna cikin rarrabuwa wato shiqaq fadin Allah madaukakin sarki shiqaq ya sha bambanci da lafazin al-ikhtilaf dan shiqaq ma'anarsa shine kamar ka anna ha'ula'i fi shiƙin wa ha'ula'i fi shiƙin akar kamar waɗannan suna wani ɓangare na daban sauran ma suna ɓangare daban waɗancan suna wata nahiya ta daban waɗancan su ma suna ta ba a ga maciji an ware an yi tawari waɗannan sun ja gabas waɗannan sun ja yamma shine fa inna fi shiqaq to Allah madaukakin sarki haka ya faɗa game da wanda duk suka bar koyarwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da koyawa sahabbai yan uwa ka'ida ce wannan sananniya duk lokacin da aka sauka daga turbar Allah madaukakin sarki aka kauce daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi zaka ga hatta su masu kaucewar da masu sabanin ba za su hada akan abu guda ɗaya ba ku kalla da kyau duk abin da yake zaka ga bid'a ne an kauce wa koyarwar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masu bid'a ba sa haɗuwa akan abu ɗaya masu saɓawa annabi kansa a rarrabe yake tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shattan duk wani abin da aka kirkiro shi annabi bai san shi ba to ka duba bashi da iyaka bashi da kaidi bashi da ma'auni bashi da wani mi'yar shari'i da zaka auna shi da shi idan wannan yazo ya kawo shi yau ya fara to gobe wani yazo kuma zai ƙara ujibu kuma wani zai dora gata wani zai masa alba haka ba ne amma yanzu misali kalli sallah a zahar tun da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karɓo ta daga sama aka zo aka fara an samu canji ba a samu canjin sallah a zahar ba kalli azumin ramadana tun da aka fara shi daga guda 29 ko 30 an samu canji ba canji to duk abin da annabi ya zo da shi ka kalla da kyau haka yake saboda addini ne da Allah ya yarda da shi ta harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da sahabbansa sahabbai sa koyar da ɗalibansa har zuwa abin ya gangaro kanmu to haka zaka ga addinin annabi haka yake amma duk wata bid'a na baka dama duk wata bid'a da aka kirkiro bayan manzon Allah tsira da aminci su ara tabbata a gare shi da sahabbansa zuwa yanzu wallahi babu wata bid'a da aka kirkiro ta aka baita a yadda take sai an ƙara ta ko an rage ta ko an canza wani abu ko an cire wani abu an ƙara wani abu ko an mata kwalliya ko an mata ado sai dai an canza ta ina fata an gane to shine Allah subhanahu wataala ce fa in tawallau in dai suka kauce game da koyarwa Allah subhanahu wataala da koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce fa inna ma hum fi shiqaq tabbas haƙiƙa kadai suna cikin sabani sai Allah subhanahu wataala ce fasayakfikahumullah sannan Allah madaukakin sarki zai isar maka su ya rasulullah to sai jinin sayyidina Usman ya soka akan wannan ayar fasayak fikahumullah kamar bishara Allah yake wa sayyidina Usman duk wanda suka taba ka ba tare da haƙƙi ba suka zubar da jininka kai ma Allah zai isan maka su ina fata an fahimta wa huwa samiul alim lalle Allah madaukakin sarki shine mai ji cikakken jin da bashi da iyaka wal alimu kuma shine masani sanin da bashi da kaidi qalat amratu sai ita wannan matar amra da take cewa sun fita da na na'isha sun dawo ga abin da suka tarar sai take cewa fama mata minhum rajulun sauya ta ce wallahi dukkanin wanda suka yi participating suka shiga wajen su kashe sayyidina usman wanda da su aka yi ya mutu daidai mutuwa ta tsakani da allah daidai wa daida sai ka sa mutum ya yi mummunan ƙarshe mummunan mutuwa dukkaninsu ta ce fama mata minhum rajulun sauya ba mutum ɗaya daga cikinsu ya mutuwa daidaitacciyar mutuwa irin wacce aka sani ta yau da kullum a'a mutuwa ce ta kaskanci ta wulakanci suke saboda sun taɓa waliyin Allah bari ku ji ɗaya daga cikinsu wa an muhammad ibn sirina ƙala an karɓo athar daga muhammad ɗan sirina ɗaya daga cikin malaman tabi'ai Allah ya masa rahama ƙala yake cewa kuntu a bil ka'bati muhammad ɗan siri ne ke cewa na kasance ina ɗawafi a ɗakin allah mai alfarma fa'iza bi rajulin ya ƙulu kawai sai na tsinkayi wani mutum yana cewa shi ma yana ɗawafin amma yana maimaita wata magana me yake cewa allahumma firli kun ji abin da mutumin yake cewa ya ubangiji ka gafarta min wa ma azunnu an taghfira li amma bana tsammani allah zaka gafarta min kun gane kuwa mutumin ne yake faɗa da kansa Allah ka gafarta min amma ba na tsammani Allah laifin da ne za ka gafarta min haka yake ta cewa wato shi kansa ya san yayi abin da ya san yayi abin da ya ɗebo ya ɗebo ta bi ƙarfin bakinsa kun ga ƙa'ida addinin musulunci wannan addu'a babu kyau ko in za ka yi addu'a ka saki jiki ka yi addu'a kana mai sakankancewa Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah maɗaukakin sarki kuna masu sakankancewa Allah zai amsa muku Allah baya so ka rinka raba wuta kana ganin cewa za a amsa ba za a amsa ba Allah baya son wannan in za ka yi addu'a ka cika sharɗan addu'a ka ɗaga ka ce ya ubangiji ina roƙonka saboda tsarinkinka saboda mulkinka saboda buwayarka ni bawanka ne kaskantacce ba na abu kaza ta shiga tafiyarka ya ka ɗauka kawai Allah ya amsa maka amma baka ga abin yanzu zahiri ba Allah madaukakin sarki ya amsa maka ta ɗaya daga cikin hanyoyin da yake amsa bayan sa addu'o'in su idan sun yi to wannan mutumin addu'ar da yake yi shine ya ubangiji Allah ka gafarta min amma bana ji Allah zaka gafarta min ba yana ta maimaitawa to shine wannan babban malami Muhammadu dan Sirina sai ya ji shi yana faɗar haka ya ƙulu yana faɗar wannan fata'ajjabtu minhu ce sai nayi mamakin irin wannan maganar tasa fa qultu ya abdullah sai na ce masa ya kai bawan Allah ma sami'tu ahdan yaqulu mithla ma taqulu ni dai ban taba ji mutum wani yana faɗin irin wannan abin da kake faɗa ba wace irin addu'a ce wannan wannan irin abu kenan kake faɗa fa qala ar-rajul sai shi wannan mutumin da yake faɗan wannan addu'a yace da muhammadu qad a'taitu Allah ahadan bari ku ji abin da yayi yace na riga na bawa Allah alƙawari na yi wa Allah alƙawari ni da ubangiji na ne alƙawari la in makkanani min usmana in dai Allah ya bani dama muka yi ido ido ni ido da ido ni da sayyidina Uthman la asfa annahu yace wallahi sai na mare shi an gane wai shi ne alƙawarin da yawa Allah wai idan Allah ya bashi dama suka yi gaba da gaba da sayyidina Usman sai ya mare shi to bari ku ji abin da ya faru a matsayin sayyidina Usman na jagora babba dattijo wannan yayi kadan ya zo kusa da shi ya masa kallon banza ma ballanta na ya mare shi ba shi da wannan damar to bari ku ji sai da ya bari sayyidina Usman ya mutu falamma qutila lokacin da aka kashe sayyidina Usman dan Affan wudi'a fi saririhi fil baiti sai aka dora shi akan gadan makararsa akan makararsa a cikin gidansa aka ajiye shi fakanan nasu ya tuna yusalluna alaihi wa huwa fi baitihi mutane kowa sai ya zo ya shigo ɗakin da aka aje sai na Usman ya shiga ya masa sallah shi da shi shi kadai sai ya fita kun sa annabi matsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka aka mai sallah ko ba wai taruwa aka yi aka fito da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata farfajiya aka yi annabi sallah ba a'a kowa shiga yake shi kadai yau annabi sallah ya fito sallallahu alaihi wa sallam to sayyidina Usman ma da ya rasa haka wannan ya mai sallah ya fito wannan ya mai sallah ya fito wannan ya mai sallah ya fito fadakhaltu yace ni ma sai na shiga uzhiru anni uridu salata na bayyana kamar ni ma sallah nake so ne wa sayyidina Uthman falamma ra'aitu anna albayta laysa fihi ahadun lokacin da na kalla na ga ɗakin ko gidan yanzu babu kowa sai ni kadai daga ni sai gawar sayyidina Uthman Allah ya kara masa yarda yace kashaftu an wajhihi kawai sai na yayi sai na buɗe mayafin da aka rufe fuskar sayyidina Usman fasafa'atuhu yace kawai sai na kwada sayyidina Usman mari kun ji wani bala'i fa ka ji wani bala'i dan Allah idan ma mutum wani abu ya maka ya mutu ba shi kenan ba to kamar mace ce mai kamara kenan dan Allah in ban da bala'i yace kawai sai mara sayyidina Usman wa huwa mayyitun alhali ya mutu ya rasu sai ya mare shi fayabi satyadi abinda zai fara ce kawai sai hannunsa ta bushe fayabi sat yadi sai hannunsa ta bushe abinda ake bushewa ta kandare kamar katako haka ta ta dina motsi to haka ta yi ashalal shalal shine shanyewa amma aka ce yabis to bushewar abu kenan eh ta tsaya kamar katako ya taɓa waliyin Allah kenan dama ai man adali waliyan ne faqad azantuhu bil harbi haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin hadisi kudisi wanda duk yake gaba da waliyina tabbas ya taro mat Allah ya ce na faɗa kashe shi da yaƙi yan uwa wallahi har yanzu har yanzu nan da muke rayuwa a wannan zamani da muke gani kamar komai ya lalace al'amara sai a hankali har yanzu akwai irin waliyan Allah da in ka taɓo su ba ka kwana lafiya ba ina gaya muku wani ma baka san shi ba ba ka tsammani wani mutumin kirki ne ko wani saboda ma kwata-kwata ba a kawo masa wani abu na nagarta amma saboda ya ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya kiyaye masa mutuncinsa Allah har yanzu akwai irinsu ɗan uwa in ka sake ka je ka taɓa irin wannan maka wasa ba za ka kwana a duniya ba ko kuma in ka sake ka je ka taɓa irin wannan kai da arziki har abada wallahi ka ta talauci kenan ka ji wani an ce talauci ya dariya kowa yana tsoron talauci ba Allah mana tsari da talauci haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ruba ash'abwab law aqsama ala Allah la abarru yace akwai irin wanda zaka ganshi ash'asa agbara jikinsa duk yayi kura babu alamun kaya mai kyau ballantana ka ce masa allajin birni ko wani ɗan kasuwa ko wani ma'aikaci babba a'a babu wannan alamun ka ganshi ya fi kama da almajiri wanda zaka ba sadaka sannan kansa duk yayi dukun dukun ya abin nan ba alamun gyara amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce madfu'un inda Allah in yazo wajen kofa ma ana wani taro kora shi ake ce kai waya ga yaci irinka ya taro ake yi mitin ake yi wani walima ake yi da yazo sai a ce akramaka Allah kuma ba irin ku ake abin nan ba amma sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lau aqsama ala Allah da zai daga hannu yayi wa Allah rantsuwa ya ce Allah sai yayi wani abu annabi ce la abarrahu wallahi sai Allah ya barantar da shi inda zai daga hannu ce ya ubangiji ka kashe wani wallahi ba za ka kwana ba wallahi sai ka tafi haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ba a ce lalle sai lokacin manzon Allah ake samu irin waɗannan mutanen ba yanzu ma za ka iya samu eh shi sa kaga ka guji wulakanta mutum kawai wani kasa akwai masu aƙidar wulakanta mutane ba daidai ba ne mutum allah maɗaukakin sarki ya ba shi daraja ka girmama shi diyar da ka same shi eh wani ka taɓa shi zai kai ta ganin rashin daidai a rayuwa ka rasa me yake faruwa ka ce an sa maka hannu an sa maka kafa an yi maka kaza ba wata kafa da aka sa maka wani kawai ka taɓa bawan allah ne bawan allah allah maɗaukakin sarki yana rama masa to allah ya kiyaye wannan mutum yana taɓa sayyidina usman yana marin hannunsa ta tsaya a haka qala ibn sirina muhammad dan sirina yake cewa ra'aituha ya bisatan ka'annaha udun yace ni naga hannun tasa ta bushe wallahi kamar katako kamar ice a haka tse ba ta motsawa gaba daya to shi wannan ya ga matsorata dan shi abin ra'ayal aini ya gani ya ga abin ne ainul yaqin to shi sa sai yake irin wannan addu'ar yanzu ya saduda ya gane kuskurensa sai yake addu'a ya ubangiji Allah ka gafarta min amma anya Allah za ka gafarta min kuwa ba na ji Allah za ka gafarta min saboda ya san abin da yi malace kaifa qutila uthman radiyallahu ta'ala anhu wa lam yadfa anhu ahad min as-sahaba wai ta ya aka kashe sayyidina uthman Allah kara masa yarda amma ba a samu sahabban da suka bashi kariya ba wani zai maka wannan tambayar wani zai iya jefa wannan tambayar a matsayin shubha ya ce to in haka ne ai an ce an haura gidan sayyidina Uthman an yanka shi duk ina sahabban da suke garin Madina me yasa suka bari aka kashe shi suke nan an fahimta aiko wani zai iya yin wannan makiyin sahabbai mai sanya zage sahabbai ya ci musu mutunci da Allah zai zai iya faɗin haka ba zai faɗa ba zai faɗa to ku duba yadda malai yake bin abin sala sala ɗaya bayan ɗaya duk wata shuba da ya san za a iya jefo ta sai ya kawo ta kuma ya baka amsa ko da aka ci karo da abin shi sa kamar yadda na gaya muku littafi ne da ya yi bayani game da wannan asar ɗin na wancan lokaci da malai ya bayani wallahi ni ban ga littafin da yake mai kyau kamar wannan ba yayi kokari kwarai da gaske Allah ya saka masa da alkhairi malai yace at-ta'lilul awwal ga wasu dalilai zai kawo kamar haka dalili na farko da zaka iya faɗa shine anna usmana huwa alladhi azama alaihim bi hadha fa amarahum ay yughmidu suyufahum wa nahahum 'anil qitali shi sayyidina usman dan affan da kansa Allah ya kara masa yarda huwa allazi azama alaihim shine yayi musu nuni akan cewa lalle baya buƙatar wani ya dau takobi ya fada saboda shi shine azama alaihi ya dau azama akan baya buƙatar wani yayi yaki saboda shi wannan duk mun karanta shi a baya duk muto shi kamar yadda duk kun sani fa amarahum ayyughmidu suyufahum ya umarce su da kowanne ya mai da takobinsa gidanta ya hana su da game da yin yaki واستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره يميك ويا da hukuncin Allah madaukakin sarki da kuma kaddarar Allah madaukakin sarki tun a baya mun maimaita ba ɗaya ba bi ba sayyidina Uthman ya san cewa lallai wannan rana za ta zo tun da mai gidansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa lallai wannan ranar za ta zo za a kashe shi to tun da ya san dole shine target din za a kashe shi bai kamata ya sanya rayukan wasu a cikin matsala ko a cikin haɗari ba sai ce kowa ya rabu da shi a kyale shi kawai sai mala ya ce wa haza yadullu ala amrayni thnaini wannan abin da sayyidina Usman da ya aikata na hana kowa tare masa fada na hana kowa shiga wanda akwai masu shigan da yawa sun zo kamar yadda muka ji a baya akwai wanda wasu su ba ba za su iya shiga ba amma sun turo ƴaƴansu kamar yadda muka ji a baya wannan abin da sayyidina Usman ya ce kada kowa ya shiga madadinsa akwai al'amura guda biyu da zai nuna mana al'awwal abu na farko shaja'atu Uthmana shine shaja'a darumta irin ta sayyidina Usman Allah kara masa yarda yanzu ga shugabannin mu yadda suke idan shugaba aka yi rashin sa'a kasar sa aka samu tawaye za a masa juyin mulki sai gan shine ya gudu daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan idan aka yi rashin sa'a abin ya samu nasara juyin mulkin to nan da nan za ga ya hau jirgi ya fice ya tafauta ya gudu abin da suke cewa neman mafakar siyasa ya gudu to me yasa bai tsaya ba inda kasar sai yake karewa sai ya tsaya to sai yadda Uthman dan Affan Allah kara masa yarda jin maka jaramtarsa saboda haka bai yi attempting din gudu ba ko kadan cewa kowa ya fite ba shi waje da ƙarshe ma akwai rawayan da suke cewa sayyidina Uthman kofar gidan ma cewa ya bude ta kawai sai a buɗe ta babu wata matsala abu na biyu wasani abinda wannan yake nuna maka shine rahmatuhu bi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadda yake tausayi da jin kai na al'umar annabi Muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi li'annahu adraka anna ulaika a'rabun ajlafun saboda ya riga ya riski cewa waɗannan larabawan ƙauye da suka shigo garin Madina domin cimma mummunan manufarsu ta kashe shi yace ajlafun masu ƙeƙasasshiyar zuciya ne irin mutanen ne masu ƙeƙasasshiyar zuciya da babu tausayi a tattare da su wa annahum mufsiduna mutane ne mabarnata kamar ka ce yan daba ne dama sun saba dabanci sun saba sara suka sun saba kaza dama haka suke sahabatu sai da usman yaga cewa inda a ce za a ba sahabbai dama su fito su kare shi a yaƙi tsakanin waɗannan mutanen da su sahabbai lakanatil mafsadatu a'zamu min qatl rajulin wahid to da barnar sai ta fi girma sama da kashe mutum ɗaya kawai shine sayyidina usman da barnar da za ta faru shine sai kaji an ce an kashe sabiwa ne an kashe sabiwa ne irin sabon da suke da matukar amfani wa addinin musulunci sai kaji an ce da an kashe su bayan shi sai na Uthman ya san cewa yaƙi ne da zai tafi ko kuma abu ne fitina ce da ta tafi da ransa shi kadai saboda ka sai ya haƙura ransa habbai ya tsira shi ransa tafi ya yi da wannan ولربما انتهى الامر الى قتل عدد كثير من الصحابه da al'amarin ya ƙare da labarin cewa da yawa daga cikin sabai sun rasa rayukansu wa qad yata'addawna ila intihaki al-arab kai ba ma iya kashe sabai kadai abin zai tsaya ba zaka iya ji ma abin ya tafi ga keta mutunci kaji an ce an tafi matayen sabai an kama wanci an kama wanci wannan abin da dadi da Allah ba dadi to da wannan abin ya faru gwanda sai na usman ya sacrificing din kansa da kansa a kashe shi mutuncin sabai rayukan sabai ya tsira Allah wannan abu ne mai kyau kuma abu ne mai kyau abu ne mai kyau wanti habil amwali da kuma lalata dukiya da barnatar da dukiya fara'a annal man yaga cewa maslaha abin da yake maslaha a lokacin ayyu qutala shi a kashe shi huwa wala yuqtala ahadu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma kada a kashe wani sahabi daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda shi wala tuhtaku hurmatu madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma kada a keta alfarmar madinar garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya kalli waɗannan abubuwan sai ya kaucewa shigar da mutane cikin yakin don kada a samu waɗancan matsaloli kun ji dalili na ɗaya wannan ya isa ya zama dalili ko bai isa ba ya isa at-ta'lilu thani dalili na biyu anna adada sahabati kana aqalla bi kathirin min adadi ulaika al-khawarij adadin sahabban da suke garin Madina a lokacin da suke zaune yana ƙasa sosai yayi ƙaranci in ka kwatanta shi da adadin waɗannan khawarijawa 'yan tawaye da suka fito don kashe sayyidina Usman sabon sun yi kaɗan su waɗancan ɗin sun fi su yawa da yawa ko addinin musulunci akwai adadin da idan addinin musulunci ya da kada gwabza yakin nan ku gudu ina fata fahimta in sun ninka ku sau uku in sau biyu ne kawai to ba guduwa su su goma ne su su shirin ne kuku goma to ba guduwa ba za ka gudu ba fa ina fata fahimta ba za ka gudu ba inda yaƙi ne na jihadi eh to amma sun kai su su talatin ko arba'in ko kuma kuku goma to babu laifi ku arsa na akari ku dan gwada ba laifi eh sai ku dan abin nan a lokacin ku dan taka addini ya muku yafi a lokacin ga ayana a cikin suratul baraa ina fata an fahimta yawa saboda haka adadin sahaban da suke garin Madina sun yi karanci waɗannan sun fi su yawa da yawa fa inna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanu ala arba'ati amakin yace a lokacin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna nan da yawa sai dai sun karkasu sun karkasu sun warwatsu gurare guda hudu waɗanda suke garin madina yan kaɗan ne sauran sun almakanil awwal makkatu guri na farko shine suna ciki suna garin makka me yasa li'anna al-mawsima kana mawsima hajji saboda lokacin ya dace da lokacin ibadar aikin hajji to tun da ya dace da lokacin ibadar aikin haji da yawa daga cikin sabon annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi sun fita zuwa mai sauke ibadar aikin haji kun ga ba sa garin madina kenan ko to abin ya faru ba sa nan wa qad kharaja al kafiruna lil hajj da yawa daga cikin sun fita dan aikin haji wa lam yakunu hadirina ba su kasance suna halarci a garin madina ba a lokacin al-afani guri na biyu da sabon annabi suke a lokacin shine ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tamassarul amsara wasu daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma suna wasu garuruwa suna wasu biranen daman sun bar garin madina sun koma wasu garuruwa wasu ma tun lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gabar gar wasu kuma lokacin sayyidina abubakar wasu kuma lokacin sayyidina uthman usman din suka fita bala ce ashu fil kufa wasu suna sun raye a garin kufa wal basara wasu sun raye a garin basara a lokacin da kufa da basara duk garuruwa ne masu cin garuruwan masu cin gashin kansu amma yanzu suna cin garin iraki duk suna cin ƙasar iraki yanzu wa misra wasu kuma suna misra misra wasu wa sham wasu suna sham wa ghairiha min al biladi da wasu garuruwan ma daga cikin garuruwan musulunci duk sun warwa yan uwa haka al'amarin yake yanzu misali in ka ɗauki irin ma'awiyar ɗan abi safiyan allah ƙara masa yarda yana sham ina fata an gane in ka ɗauki irin amur bin al'as yana misra in ka ɗauki wani yana kaza haka kuma ba shi kaɗai ba ne shi wasu sabon da suke taimaka masa wasu duk sun koma wasu garuruwan sabai sun warwatsu saboda ka adadin sahabbai a lokacin ba shi da yawa sosai a dalili na uku ko kuma guri na uku da sabai suke fil jihadi wasu a lokacin kuma sun fita jihadi a cikin a cikin kimtsi da shirin jihadi suke a lokacin wasu in suka fita za su je su wata biyar wata shida shekara ɗaya ba su dawo ba an tafi yaɗa kalmar Allah maɗaukakin sarki eh waɗannan mutane sun yi aiki yan uwa wallahi sun yi aiki sun ba da rayukansu sun ba da dukiyarsu sun ba da jin daɗin rayuwarsu wallahi don wannan addini da kuka zo inda yake yanzu mutum zai fita yaƙi ba kun san yadda yaƙi yake ko da yake babu wanda ya a yadda yaƙi yake a nan wajen ƙwarai da gaske eh sai dai kai a baki kana jin labari amma yaƙi shi yadda yake yan uwa shine ka sawara a ranka ka tafi ne ko ranka ko rayuwarka ba haka bane ko dai a ɗauranka kai kai shahada ko kuma Allah ya taimaka ku samu nasara ka dawo da ranka wani lokaci zaka dawo da ran naka amma kuma da nakasasshiyar gaba ko an cire ma ido ko an sare ma hannu ko an cire ma kafa ko wani sashi daga cikin sassan jikinka ya nakasa duk waɗannan abubuwan da na ambata babu wani babu ɗaya daga cikin sabai da ba taɓa jarraba su da wannan ba wani an cire mai ido wani kafa ba haka bane duk haka suke haka jihadi yake yan uwa amma sabai haka za su je su wata shida wata bakwai ba sa cikin iyalansu idan an je wannan garin an shigar da addinin musulunci an yaɗa addinin musulunci yan uwa sai a bar jagora wanda zai koya mutanen garin addini jagorance su ya koya musu addinin musulunci sauran sai su kaɗa kan sai su wani garin nan ma a je a kai addinin musulunci a ya haɗa shi uwa haka suka rinka yi ba amma yanzu kai kana nan a zaune kana zagin su wai mutanen banza ne kai kuma ga kana a zaune da baƙaƙen kayan mutumin kirki eh wallahi ku gashi shi da baƙaƙen kayansa baƙar zuciya baƙar kaya baƙar fuska amma kuma shi mutumin kirki ne mutumin kirki ne shi amma sahabi mutumin banza ne duk wannan aikin da yawa addinin musulunci wannan wannan da Allah me yake nema a duniya kuɗi yake nema me yake nema wannan addinin kawai yake nema ya ci gaba shi sa in kuka ji ana dira waɗanda suke zagin sahabbai wallahi ba mi ana kaza ba musulmi bane eh duk wanda zai rinka dirawa sahabbai rafi ba ai shi'a aqidinsu ba musulunci bane in ka san mecece shi aka karanta littafansu ba musulunci bace in aka ce shi'a in aka ce shi'a abu ne da yake ya warwatsu ba ƙira ce guda ɗaya ba ba ƙira ce guda ɗaya ba gaje karanta littafin talbisi iblis da ya tashi raba hadisan manzon Allah tsira hadisan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace a wasa taftariqu ummati ala a thalatha wa sab'ina firqa annabi ya ce al'umma ta za ta rabu kashi 73 malam ibn al-jawziya ya kokari duk sai da ya kalato maka guda 73 nan a ciki sai da ya raba shi a kusan 20 da wani abin ko goma sha wani abu to daga cikin mafi muni yan uwa da hadarin shi ita ce shi a rafi ba masu limamai goma sha biyu irin wacce ake a najeriya ta zagin sahabbai tana ɗaya daga cikin mafi muni shi'a amma misali kamar shi'a zaidiya wannan akarar sunna suna kusa da ahlus sunna zaidiya su ba suna fifita sayyidina ali dan abi talib ne akan sayyidina uthman amma ba sa zagin sauran sahabbai to irin wannan haga ba ka farta su ba ko mutane da su zagi sayyidina abubakar su zagi na aisha su zagi na hafsa yanzu ku duba irin clip da ake sawa dan aka ce shi asala zagin sahabbai sai wani ce ƙarya ne ba ma zagin sahabbai yan sai gashi nan qad badatil baghdha'u min afwahihim ma tukhfi suduruhum akbar gashi nan clip kanana yana yana fita na malaman su suna zagi la'natullahi ala da wani wata magana su kamar kashi ba daɗi kwata kwata yana tsine wa sayyidina abubakar da hafsa da aisha suna ambata sunan su tun ana yi da larabci yanzu sai na ga wani wani bahaushe mazaunin ƙasar waje na wanta a ƙasar da yake zaune shi ba yana yi yana kiran sunan sayyidina abubakar yana tsine masa albarka da hausarka yana kiran sayyidina umar yana tsine masa albarka to dan alfiya da kai wani haɗin kai da shi haɗin kai to a ina ya rusa maka addini eh shi sa kai tsaye shi a rafi ba in dai wannan aqida ce wallahi ba musulmi bane kwata kwata ba su da alaka da musulunci eh shi a daban addinin annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daban sabon annabi ko Allah ya ƙara musu yarda guri na biyar da sabai suke humul ladina kanu fil madina wa lam yakun adaduhum mukafi'an li adadi ulaika al khawarij na hudu ko na hudu sune waɗanda suke garin madina su suna cikin garin madina amma sai dai adadin su bai kasance daidai da adadin waɗannan khawarijawa 'yan tawaye da suka fito don su ta'addanci ga sayyidina Uthman ba التعليل الثالث ‘yan uwa dalili na uku daga cikin dalilin da ya sa wani zai tambaya ce me yasa sahabbai ba su kare sayyidina Usman ba ga dalili kamar haka annas sahabata haqiqa sadahum liddifa ai kada kuma ta sun turo ƴaƴansu dan bada kariya gawa ga sayyidina Usman wama kanu yatasawwaruna anna al-amra yasul ila al-qatl kuma kwata kwata ba su sawwara ba sahabbai ba su kawo aransu cewa ba al'amarin zai kai zuwa ga makisan kai sun ɗauka kawai irin ɗan tada ƙura ne kawai dai irin ‘yan daba ne sun fito su ɗan tada ƙura su ɗan yi barazana su koma ba su ɗauka abin shirin nasu ya kai hasti kisan kai wa kalifan musulunci irin sayyidina usman ba sabai ba su ɗauka abin zai kai haka ba wa inna ma hisarun wa inadun sun ɗauka kawai zuwa za su su zagaye gidansa su ɗan yi taurin kai su ɗan tada ƙura su tafiye su wa ba da zalika yarji'una sannan kuma su koma gidajensu أما أنهم يتجرؤون ويقتلون عثمان ابن أبان فكان بعض الصحابة لا يرى أن الأمر يسوء إلى هذه الدرجة أما هس كشي سيدنا عثمان ابن أبان الله كان مسير دا to da yawa daga cikin sabai ba sa ganin al'amarin zai kai zuwa ga haka shi sa ba su ɗau abin ma da wani mahimmancin da za su bashi mahimmancin da za su fito ba imala ya ce mafi rinjayen waɗannan dalilai guda uku idan da za ka ba da amsa cewa me yasa sahabbai ba su ba da kariya sun fito sun tsare sayyidina Usman ba mafi rinjayen dalili a cikin waɗannan zancittuka guda uku shine al'awwal zance na farko wanne ne zance na farko yan uwa shine shi sayyidina Usman din da kansa yayi me ya hana su to wannan zancin shi ya farin jaye gaskiya wannan zancin ya tabbata ba ɗaya ba biyu ba shi yace baya bukata a kyale shi wa huwa anna Uthmana huwa alladhi mana'ahum min qitali ulaika al-khawarij shi Usman din Allah ya kara masa yarda da kansa shine ya hana a yaƙi waɗannan khawarijawa ya ce a ƙyale su kuma an ƙyale su sun zo sun kashe shi ransa ya tafi ga Allah maɗaukakin sarki Allah ƙara masa yarda wato abin mamaki shine sayyidina Usman a wannan dare da aka kashe shi kamar yadda ya tabbata sai da ya mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa ya Uthmanu ya kai sayyidina Usman yau ka sha ruwa tare da mu ina fata an fahimta ya Usman ka sha ruwa tare da mu annabi yake nuna masa yau zai je sadi kenan ko ma'an ma'an ma'an nabiyina ko was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan ya tafi su kuma ya bar su da duniyar dukkanin su babu wanda yake kyakkyawar mutuwa a cikin su sun mutu suna masu haɗuwa da fushin Allah maɗaukakin sarki sai kuma sun koma lahira za su haɗu da mafi wa yau malƙiyamata yau radduna ila ashadil azab Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda ga sayyidina Uthman dan Affan da dukkanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matayensu da mazajensu za mu dakata ana insha Allah ta'ala sati mai za mu shiga a tarihin sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku kuskure ko tuntuban harshe da mukai Allah subhanahu wata'ala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa alaikum assalam na'am injiniya na'am eh a shugaban yanzu ba zai bari ba gaskiya shugaban yanzu ba shi da tabbas sai da usman an ba shi tabbas ne amma shugaba yanzu ai daga lokacin sayyidina usman da wucewar sayyidina ali wato lokacin da aka kashe kada kumanta sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali ba shine cikon khulafa'ur rashiduna ba duk waɗanda kashe su akai sayyidina abubakar ne kadai ya mutu hatfa amfi shi kadai ya mutu mutuwa ta tsakani da Allah ma duk kashe su aka to shi sa lokacin da Muawiya dan Abi Sufyan Allah ya kara masa da ya karɓi jagorancin musulmi gaba daya shi ya canza yanayin tafi da mulki saboda ka an samu irin masu gadi masu tsaro da sauransu saboda ko da yanzu sayyidina Ali ya dawo ne daga masallaci fa Abdurrahman ibn al-Muljim to kaga ya shugaba ya tafi shi kadai yanzu saboda haka sai ya yi kokari ya sabar da wannan masu tsauro da sauransu ba ko da za ka iya shiga ka ga shugaba yadda kake so ba da sauransu aka sa kuma ba laifi bane irin wannan a musamman a lokaci irin wannan eh musamman a lokaci irin wannan ya kamata a ce duk wani shugaba musamman shugaba da mutane suke amfanuwa da shi a ce an bashi tsaro yadda ya kamata eh dan akwai wanda kawai shi zai bada kuɗi ne a je a kashe shugaba kawai maiwa kuma shugaban yana da amfani wa mutane to bai kamata a bar shugabanni sa su kai ba kada wani ji an ce sayyidina Umar yana kwance a bakin bishiya ka dauka za ka ga shugaban ka a bakin bishiya ai ko ko a ko a gidansa ma ba za ka ganshi ba dan ba kai saka shiga gidansa ba ma Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am eh na'am eh shaukani shi ma zai dini ai sosai ma ko shi ma zaidi ne ai da da shaukani da sanani dukkanin su shi'a ne amma zaidi eh ali akan sayyidina uthman shi ma kuskure ne amma a matafiya ta alu sunna kuskure ne tunda yadda sabai suke jeranta abin sayyidina umar sayyidina abubakar shine wanda yafi kowa sai umar sai usman sai ali haka suke jera abin kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa a haka yake sayyidina abubakar umar uthman ali yadda kaga Allah ya bari abin ya taho a haka su shi'a ne suke gani cewa ai tun da kan sayyidina abubakar ma zalunci akai hasali position din ma na sayyidina ali ne aka kwace aka yi musu fashi da makami aka ba sayyidina abubakar sayyidina umar shi ma ya zo ya karba sai duk abin da suke gani adi yan fashi ne su yan shi'a eh ai ka fahimta misali misalin aka ce mazahaba mutum yake bi yake kanta to wata mazahabar sai dai in kayi nisa a karatu wani lokaci in banda da sunna ta zo ta yi karfi a arewacin a nan west africa haka kaga dan malikiya muke bi aka ce kana bin malikiya duk abin da yake ya shafi malikiya kai da shi kake addini da littattafan da ake koyon addini ana shine da zaka fara ne daga lahallari in ka tsallake qawaidi kenan lahallari ashmawi izziya risala muktasar ka tafi mudawwana sai ka tsallaka motsa ta imam malik sai dai shuruhu nasu da ake amfani da su to waɗannan su ne littattafan kuma duk littattafan malikiya ne hatta a malikiyan ma ba su kaɗai ne ba umda ba ne a malikiyar akwai littattafai manya-manya na malikiya da malamai suka rubutu a kansu misali irin su irin su littafin ibn abdulbar annamari alaihi rahmatullah sharin da yawan motsa da alistizkar nasa in kana nema fiqhul muqaran na na mazhaban malikiya ka samu alistizkar shikenan ka gama na ibn abdul bar at-tamhid shine sharhin da ya muwatta akwai manyan manyan littattafai waɗanda suke malaman malikiya sun rubuta su amma nan da ba kake bautawa Allah da shi fiqhun malikiya ne lokacin da aka zo aka fara lokacin da aka zo aka fara kanta sifatu salatin nabi a kasar nan an samu rikici ba haka bane an zo da sabon abu mu ga abin da aka sani iyaye da kakanni me dalili saboda daga abin da aka saba ji aka saba bi amma karatu yau da kullun shi yake warwarewa to misali in suka taso a kasar da shi'a ne zaidiya tunda shi'a da kake gani mazawa ce ita masana da mazawa fiqhu mazhaba ce ta fiƙi wadda ka ga maliki akwai mazhaba ta shiya ita ma to lokacin da suka taso suke bin irin wannan sai dai karatu da kullum a canza musu abubuwa yanzu ka ɗauki littafin ka ɗauki littafin da san'aniyar rubuta na shirin bulugul maram ba za ka taɓa gano wani abu na shiya a ciki ba saboda malami ne ya yi karatu da gaske ka ɗauki littafin nila tsar da ka faɗa shi ma duk littafafai ne da suke da alaƙa da fikiyu sharhi ne na hadisi amma za ga duk abu ne da yake da alaƙa da abubuwan da malamai suke kawo maganganun malamai kawai ke ɗaukowa idan ba ka san shi ba ka karanta yarinsa ba gane shi a zeji ba ne to waɗannan su ne malamai aƙida su ba ta tasiri akan karatunsu eh Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan dai idan za a ƙara faɗaɗa bayani akan sa insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure ko tattaɓa harshe Allah ya fi mana sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka